tararin minku wanda kun cimma yarjejeniya a cikin ku wa ɗibin nafsi da daɗin rai fana kuma an takulu wato wannan babu laifi sai ku yi amfani da shi wala tautulu an ku sakun ku daina halakar da kawunan ku birki kabi da harhawa ma yuwadi ila halaki abin da zai bayi zuwa ga halakar da kai ayyan kana anan an hada komai da komai fi duniya wala kira karka halakar da kanka to me ake nufi da karka halakar da kanka sai an bi ma hanyoyi da yawa duk inda ka jan cewa ne ya mutu san duniya ne san duniya a tunanin lahira kaga bajin jini ya hau mutum a tunanin jahannama ko a tunanin sirati to in kaga jini ya hau san duniya ne wani abu na duniya Allah bai mallaka maka ba dole ka gigice abin sai ka samu to in ka maza jininka ya hau mutum zai iya rasa ransa wannan hanya ce ta halakar da kai hanya na biyu mutum ya ɗora wa kansa abin da ba zai iya ɗauka ba gaba ɗaya ka gigice a rayuwarka ka ɗora kanka fureja da yawa to yanzu nan jinin mutum zai iya jinin zai akwai famfo ɗan ƙarami wani inji ƙudin nan da yana yi to wannan idan ka je ka ɗora a gidanka in ruwan ya kai bene hawa goma to sai ya je shi yasa idan an yi bene ka je ka ga maraya za a ga an yi bene hawa goma hawa irin ai ba za a ga tan da a sama ba ai to wannan injin da yake bayarwa shi zai mayar sama yasa an ka taba sama ma ka ji ƙarfin ruwa kamar ƙasa to ɗan adam a jikinsa zuciya ka kana yin tunani da yawa to duk jinin da ya zo zai fada in zuciyan akwai koba in jinin ya zo ya fada in ya harba in ya fizgiya jinin ya harba to zai ce da wannan jinin wannan jinin da ya kai cewa zuciya saboda jinin yana guduwa to zuciyan ba zai iya harba ba in ya kasa harbawa to lalle idan aka tsaya haka mutuwa za ka yi to yi ne maza Allah dama da ya halice ka amma wannan hanyar sai a ce to yanzu abin da za a yi tunda injin ba shi da ƙarfi to wasu hanyoyin da zai ba wuta a ɗauke shi maza sai ka ga damun kanka nan bangaren idan ka sai a ɗauke sai a toshe nan gaban ka sai a toshe to nan gaba an rage wa injin karfi zuciyar to zai iya baiwa nan da ba ai haka ba da zuciyar fayewa za ta da ba ma wannan bangare jini ɗayan ya mutu ba to zuciyar ya gamu da aikin da ya fi karfinsa kumbura zai fak ya fashi to sai a ce maza a tottohe wasu hanyoyi to shine za a ga mutum ya fadi in ya fadi wannan hannun baya jini baya zuwa nan kafan nan jini ba zai koma ba nan ɓangaren ka nan rabin kai to shi kenan aikin da za a yi ya yi wa zuciyar sauki to zai ka yi ragu ka daina tunani da yawa to shi kenan sai a dinga buɗe ƙofar da aka toye shi ne za ga ka ɗan fara haka da hannu to injin ya fara ba hannun a hankali kuma zai sake bai wa ƙafa to amma zuciyar ka riga ka ji mata ciwo daga tunani kaɗan ya zo kuma sai ka sake dawowa inda kake to shi yasa yanzu tunanin duniya ni zan aurar da yata ni matata da ciki ni abin da zan ci wallahi in kana tunanin wannan yanzu zaka mutu a banza a banza yanzu zaka kashe kanka ka daina yi ka bar wa Allah in ka zo gida ka ce babu abu kaza babu kai ka ce na bar wa Allah in na mutu ya za ku yi bayan na mutu ba za ku yi za ku yi to inda dama zan yi babu zan kai wa Allah kuka sai ka manta da abin to nan gaba za ka ji daɗin rayuwa amma ka gigice kana cewa ni wallahi ta ta isa ba yadda zan yi ne aure ko kuma yaro na ya bata min rai yanzu kaɗan bacin rai yaro kana tunani to yanzu yaron zai sa ka mutu ko kuma wani abu da aka yi ma a gidanka matanka ne suka bata ma rai ka zo kofar gida ka zauna gun baka magana wane ya wallahi bata ma da haka in dai kana rike wannan to yanzu nan za ka kashe kanka kodin tan an jima in dai abin ya fara zuwa za ka ji bari nuna ma dalilan zuwan abin in dai wannan jinin zai gama ma yawa to farko abin da zaka fara ji zaka ji kanka ya fara ciwo kur in dai ka ji mau mau ba ciwon kai ba na tunani kanka ya fara ciwo daga kan ya fara ciwo idan ka zai fara ciwo to in ka fara jin wannan kurin ka tsugunna ka yaruwa ka yaruwa shi ciwon kan hawan jini ba ɗaya yake da ciwon kai na haka ba kurin ran naka yana fara ɓaci in kai fara jin ciwon kai to wannan hanyoyin hawan jinin ne suka fara zuwa lirab ka zauna in ka zauna kuma ka kwanta ka ci abin ruwa abin ruwa in ka sha ruwa ka dan yi shiru zuwa wani gari in almajiri ne ka dinga subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka dinga la hawla wala quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min la ilaha illa muhammad rasulullah to abun ba zai tasiri ba in ka ji shiru sai barci ya dauke ka an jima sai ka tashi in ba almajiri ne in ba almajiri ba ne to ka kuma da bala'i shi ya sa ku dinga koyi da mu eh ba kwa gani da muke mutum ya fi dubu biyu ba ruwana Allah bayan ka ne ka tara za ka ciyar da su mazama sila ba ma kwana da tunanin wani ba ma ta ife garau kullum ka gani kamar da in wannan nauyin kai da baka san Allah ba ka ɗora ma yanzu nan za ka rikice ka rasa inda za ka sa kanka ai wallahi ga almajirai na sun kai dubu biyu ni ba abinci ba kaza ka dinga gigi cewa banza ba ruwanka dama ko da abincin ba kai kake ce da su Allah ne in ka mutu za su mutu ne dan ka mutu to yi kenan ka dinga irin wannan tunanin ba ruwan mu asara ko mu lissafa yi muke a matsayin riba asara ne riba ba abin da ya dame in ka zo ka ce wani an yi kaza kaza kana zuwa ka ci mara wani ne mutu ya ce dama rubuta lauyan mahuzi zai mutu Allah ya ji kansa ta ga da ni tare da duk in gaba kace wani da zan baka miliyan ɗaya wallahi da jiya ka zance ni ina ruwa na Allah ne zai ban talama da ban samu ba Allah ya sa halin ma haka ya fa kai ba zan yarda yanzu yawan kace zaka ban miliyan goma ba zan yarda gobe sa rai da zaka ban kuɗi ba ba ruwa na da kai in na samu na gode wa Allah in ban samu ba Allah ne to in kana haka a rayuwanka zaka huta amma ka kakara wa kanka abin duniya kai kadai ka ce ga gonanka bai yi kyau ba ga lamarin matanka ga wane ne in dai kana wannan tunanin to shekaran ka ban yaje 60 ba wannan tunanin ba zai haifar ma alkhairi ba duk wanda yaje shekara 60 yana wannan tunanin wallahi yanzu ya game da hawan jini idan yaro ne ma Allah zai dan tagaita ma kaɗan to ya kamata akan harkan duniya wani abu na duniya ya daina tarin ku da hankali yau in kun mutu ma iyalanku ba za su mutu ba in ana gigita za a gidanka ba yadda za mu yi ka gwada ka ga in ka mutu duk gidanka ba mai mutuwa to aye kurin abin ma da gangan suke na biyu ko bayan wannan duk wanda yake gigita ka ya fi son kansa da kai in ɗanka ne baba ya min kaza kaza ka daina tada hankalinka kalli ɗan hi ta kai yake in ɗan naka yana ta kai sai ka yi ta yi amma wanda yi harkan duniyar sa yake me za ka damu da shi idan matanka ne ma ka kalle su suna girmama ka ta kai suke idan har kan gaban su ne a gaban su ko watsar da su kurin abin da zaka yi a haƙin aure ka ba su ka kyale kai ibada sun sun ce babu abu kaza ka ce to yake Allah ya kawo za a yi malam ka ce mana Allah ya kawo za a yi yanzu babu abin magana ke zan sake ki fa in na sake ki je a gidanku da magarba ki je ki fito ka ji ƙaryan banza na ce ba ni da hiki ce mun sai magarba ta yi to babu dan ta yi ki tafi in za ki iya zama da ni ki zauna in ba za ki iya zama da ni ki gaya mun zan haƙura shi kenan ka huta amma sai Allah kana ka gigice ko sata zaka je kai sai ka nema sai ka ba iyalanka to wannan tunanin ya shigo maka wallahi jinin ka zai hau shi yasa Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ku daina kashe kawunan wannan a zahiri kenan a bada ne kuma kar ka yi aikin da zai jawo ma zunubi ka je Allah ya kona ka a lahira inna Allah kana bikum rahima Allah alhali yana jin kanku to ya kamata ka ji kan kanka tunda Allah yana jin kanka wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara man yaba al zalika duk wanda ya ga da mana anu abin da aka hana shi dinnan udwanan saboda shishigi tajawo dalil halal mutum ya ketare halal wa zulman da zalunci ta kidi karfafawa ne fa sawfa da san Allah ya ce nuslihi aina dikilu naran zamu shigar da hi wuta ya tarku biya a wutar zai kone wa kana zalika wa kana zalika ala Allah Kana yasira zalika wannan ya kasance Allah gun Allah a sanya bawa a wuta in ya saba wa Allah Allah gun Allah ya tsira aya ba ce mai sauki hayyinan abu wannan yafi komai sauki a gurin Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkalan karima in daji ta nebu idan dai kun nisanci ka bayira manyan laifi ma tun hauna an na abin da Allah ya hana ku ba ku aikata ba wa hiya ma warada alaiha wa idin wanda narko zai biyo ta kai kalkatale kaman kisan kai wa zina da zina wa sarkatu da sata wa ni bin abbas abdullahi labari abu daga abdullahi dan abbas hiya ila saba miyata a garabu ya kai 700 nukaffir ankum sayi'atikum Allah ya ce za mu kankare muku sayyar ku asagairu laifi ƙanana biɗaɗi idan kun yi wa Allah da wa nudkilukum Allah ya ce za mu shigar da ku madakalan mashiga ko kuma ka ce mudakalan mashiga birin milmi ne ka karanta da ruwan miyara ka ce mudakala wa fata ko ka ce madakalan ai idakalan gurin shigowa au mauriyan ko guri karima mai karamci wal jannatu ita ce gidan aljanna ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض wala ta da mannau ku daina buri ma faɗa da Allah bihi bara kuma labarin abin da Allah ya wa shayi shayi ya- ya fa- ya bibita wani shayin ku a labarin ga shayi min jihadi duniya ta bangaren duniya awaddaini awaddini ko addini liyan la yuwadi ila domin kada hakan ya bayi zuwa ga hasada wato baburu da iyayya in Allah ya ba wani wani abu na wani daraja to karka ce ni ma sai na zama irinsa amma addini ne kamar sallah mutum ya fi ka yi ko azumi ko zakato wannan kuma sai ka dage kai ma ka dage ka zama irin nasu in aikin da yake amma kuma aikin alkhairin da yake sun zama ba ka so to wannan kuma ya zama hasada eh Allah shine mai bayarwa ba mutum bane saboda haka abin tabi'in bi ka ne in ka duba yatsun ka ba daidai bane wani ya huwa na tsawo to haka abin ma yake a duniya Wahi Allah ya kaddara masa kai Allah bai kaddara maka ba sawaban lada min ma sabu daga abin da suka yi tsururi bi sababi ma amilu shayin abin da suka aikata min jihadi na yaki wa gairihi da wani za a samu wannan ladan walin nisa'i su ma mace ku nasibin suna da nasu rabon min ma sabna daga abin da suka tsururuta min dati azwajihin ne wa mazajen su biyayya wa hibzu hurujihin da kiyaye farjojin su nazalan wannan aya ta sauka lamma qala ummu salama yayin da umma salma ta ce laita na kai ta mu kunna rijalan dama mu mazaje ne fa jahadna ai da mun fito mun raka annabi yaki wa kana lana misla ajr rijali ai kaga da mun samu lada irin na mazaje sai Allah ya ce wasalu bi hamza ja'alna mawali Allah ya ce kowa mun sanya masa asibai shine asibatu yudauna wanda za a ba su mimma taraka daga abin da kuka bari Allah madaukakin sarki ya ce alwalida ne mahaifa guda biyu wal aqrabina da yan uwa lahum min mali na dukiya والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم wallazina kaga wanda aqara taimanu wanda kuka daura alƙawari da su ai jam'a bai abi jam'a jam'a yamini kun yi alƙawari da su bi ma'ana alƙasama rantsuwa awul yadu ko kuma a ce kuna da alƙawari da su al kula bawo halifobi allazina atumu wanda kuka alƙawari da su fil jahiliya zamanin jahiliya ala nasrati ga taimako wal irfi daga dayya to fa atuhum al'ana a yanzu ku ba su nasibahum rabansu na wannan alƙawarin da kuka yi da su خذوذهم ربكم من الميراث نغاديا وهو الثلث هنا الثلث إن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Allah sanu ubangiji kana ubangiji Allah madaukakin sarki shahidan Allah mai bada heda ne ala kulli shay'in bisa ga kowane abu mudaliyan Allah mai tsinkaye ne wa minu halukum da halin ku haza wannan manzo ba Allah zance da bi qawli fa dan sa ulul arhami baruhum awli bi وأولو الأرحام بعضهم أولياء ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا wannan aya ita ce tana ce wannan shine Allah madaukakin sarki ya ji ar-rijalu zaka ja الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم To Allah madaukakin sarki yake ba mu labari an rijalu su mazaje da kake ganin su awwamuna su ne suka fi tsayawa da su kula da su ladabtar da matayensu Allah ne sai ga matekun su ga dalilin da ayat ta sauka ku dan yi kasa a sahu za ku gani sababu nuzulu ha dalilin saukanta Allah sa'ad bin Rabi'a kaga sa'ad dan Rabi'a ahadu nuqbaul ansar yana daga ɗayan nuqba'u na mutanen Madina wanda suka zo suka yi bai'a da mubayi'a da Annabi nishidar zaujatu to hi sa'ad din nan dan rabiya matarsa ne in ya zo sai ta masa kudindine matar ba ta ba shi haɗin kai shine nishidar zaujatu matarsa tana masa kudindine wa ismuha sunan matan habiba bintu menene na ku yasa Hmm? Zaid, bintu zaidi ne? Hmm? Zaidika ko zaidi ne? To bai rubuta daidai ba. Habiba bintu menene? To bintu bintu Yazida ne ko menene? Ba- ba- Bintu Zaidu ne ko? To yi kenan Habiba bintu Zaidu. Fala dama ha da ya ga kudindinan ya mata ya- yawa kurin ya daga mari ya gaura mata. Shi kuma ya kasa hakuri sai wanka mata mari. Fanta laga biya abuwa sai babanta ya kai kara ila nabi sallallahu alaihi wa qala lahu ya kalla dama karimati ya annabin Allah yanzu ga wannan bawan Allah ya auri yata ya mari yata yanzu ya, ya mari yata shi ne katla dama karimati fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce li taktasu min zawji ya ce ba kuma za a yi sakaya mu ga me za a rama mata tunda miji ya, ya mari matarsa fa zahabat ma abiya sai aka tafi tare da babanta fa qala lahu alaihi salatu wasallam sai annabi ya ce irji'u ku koma inna jibril atani jibril ya zo min wa qara al ayati sai annabi ya karanta ayan ar rijal din zaka ja mana الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم sai jibril ya kawo wannan aya annabi ya karanta sun makala annabi ya ce aradna amran annabi ya ce da mun nahu wani lamari wa arada lahu amran shi kuma Allah ga abin da ya nufa wa ma arada lahu khairan annabi ya ce mun bar namu abin da Allah ya nufa din shi fa alkhairi wa hadha kalamu wannan zance ne mustanifin wanda aka fara shi qasadahu bihi bayani tafrilu bayani na bibi da arrijal mazaji alin nisa akan mata wa fada ya fa'idanta anna tafarilu liha kama tai wannan wannan fifiko li hukuma tai ne saboda hukunci guda biyu al'ula na farko waye batun kwaljini wa saniyatu na biyu kasiye ka sai batun saboda kamar wanda aka rubuta wa lam ka ana sani anna ba da rijali shahin mazaji a faralin min jinsin nisa'i su ne mafifita ga jinsin mataye wala yunafi amma duk da haka baya korewa anna ba da afradin nisa'i shahin daidaikun mata a faralu su ne mafifita min ba da afradin rijali ga ɗaiɗaikun mazaje kamar yama binti imrana kamar maryama binti imrana wa fadimatu zahara da fadima yar manzon Allah wa khadijatu kaman ummina khadija kaman wa aishatu wayannan ka gani su ne mafi fita kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisi sai yasa Allah ya ce an rijalu su mazaje kawamuna su ne suka fi tsayawa da su ladabtar da alal nisa'i mata yi wa dibuhunna su ladabtar da su wa ya kuzuna ala airihin su rike hannayensu bima falalallahu da abin da Allah fifi ta bari hum shayin su ala barin ga shashi ai bi tafarilihi da bibi ta alhum a gare su alaihin akan su bil ilmi wajen ilimi an bibi ta mazaje wajen ilimi wal aqli da hankali wal wilayati da walantaka wa gaira zalika wa bima anfaqu alaihin da abin da zasu ce da mace kun nasu min amwalihim dangane da dukiyoyin su fasalihatu fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah fasalihatu min wannan kaga salihan mace daga cikin su qanitatun matan da take natsatsiya mudiatun li azwajihin mai nuna biyayya ga mazajen su hafizatun lilghaibi wanda tana kiyayewa idan ba ta ganin mijinta za ta kiyaye li hurujihin na kafanta wa gairi hada wani zafi gaibati a cikin fakon mazajen su bima hafizahunna la da abin da Allah ya ce su kiyaye har su ausa alaihin al-azwaji yayin da mazaje suka musu wasici wallati ita ce wallati takafuna nushuzunna faizuhunna wazuruhunna fil maraji wadribuhun wallati takahuna kaga matan da take ji tsoro nushuzunna kuna jin tsoro tana ma kudandane isyani yinna tana saba miji la kuma gare ku bi an zaharat imaratu alaman in ba da kai ya tabbata gare ta to fa yanzu wannan ku dinga mata wa'azi da farko kawo hunan la ku dinga tsoratar da ita da Allah wance yanzu ke zaki wannan ki ji tsoron Allah fa yanzu wance kaman ke ni mijin ki zaki min haka ki ji tsoron Allah fa ki ji tsoron Allah sai ku mata wa'azi wajiruhunna bil maraji idan kuma Allah ya sa wa'azin bai fa'idantar da ita ba tun kuna zaune da ita ka taye kamar inda take ka canja gurin kwanciya ka nuna ka yi fushi ita zilu ka gushe ila firashin akarin izuwa ga wani shimfiɗa in azaharan na shuzu idan ƙududunan ya bayyana idan ka koma gefe wajen kwanan ka hudu biyar kana kwanciya kai kaɗai ko a kanta to nan gaba ka zo a zuciya wani ribuhuna ka zo ka dinga in za ka zo ka dinga dukan ka jefa bab in ka zo ka kai wannan duka bab ka duba wani leda ka da ka gagarrab ka ture wani abu ya ya haka wallahi zan dauke ki haka kullum kwana biyu na miki wazi wanki baki dauka kuma yanzu ni ni kadai na kwanciya yanzu ko ko a cikin ki raina ya baci wallahi zan dauke ki to ko ki mika min wuya in ba haka sai ka dauki silifa fat ka dauki duwawunta inda ba zai kumbura ba shikenan dukar kenan gaira mubarahin wanda ba zai fasa jiki ba eh to kaji fa yanzu wannan wajiru wannan fil maraji wa ribu wannan ayrar ban gaira mubarahin in lam yarjina bil in dai bata dawo daga wannan fushin ba fa ina balakum fala tabu alaihin sabila ai idan kuma bata jiyo daga wannan kaurace ba ina da naku idan kuma bai na da naku idan sun bi ku shi ma yaradi min hunna sun zo sun mika sun ba ku kai to fala tabu tadlibu alaihin kar ku nemi wani tabarkin yi musu duka amma wa'azi da tunatarwa wannan babu laifi amma ta mika ma wuya maganin duka babu shi طريقا الى ربهن ظلما ده ظالم تكرك دكيت ان الله ان الله كان عليا كبيرا الله سنو بنجي كان عليا مدaukakin sarki ne kabiran babban sarki ne fa zaro ku ji tsoron Allah an yu aqibahum kada Allah ya muku hukuba in zalamtumuhunna idan kun zalunci mace kunku wa in kibtum shiqaqa baini ma fa basu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma to wayin kibtumu alimtu idan kuna jin tsoro kun san cewa shiqaqa akwai sabani bainihima tsakanin mataye guda biyu baina zawjaini tsakanin ma'aura walirabatu an raba liitisai saboda yalwatawa shiqaqa bainihima yine wato sabani a tsakanin su fa ba su ilaihima ku aika musu bi da rahuma da yaddan hakaman wanda zai hukunci rijalan adalan mazaje adalai min ahalihi a ƙaribi daga ɓangarensa wa hakaman da kuma mai hukunci min ahalihi daga ɓangarenta wai wa kwallo zauji hukumuhu fi zau miji zai aika wakilinsa fi dalaki cikin shika wa ƙubuli iwarin ko karɓar musanya alai a gare wata wakalu ita kuma za ta wakilta fi hukumi a hukuncinta fil ikati layi ko yi mata zobe fayyaji ta hidu ya zuba kokari fayyaji ta hidani su bin su zuba kokari wa ya amurna zalima waye ne a zalima a cikin su biyu bin ruji ya juyo ya daina zalunci au ya bari kani ko a raba su in ra'au in ra'ayahu in sun ga rabawan shi yabi shi yasa duk lokacin da miji da mata suke rigima to wannan wanda za a aika din a yanzu ba wasu bane waliyai za a aika sai a kira waliyin namiji a kira waliyin matar su biyu a zayyana musu kowa ya wakilta wakilinsa matar zai yi waliyin miji ya zo ne ne matsala tsakaninka da matarka ne ga dalili ga dalili ga dalili duk namiji ya zayyana to mun ji ita ma yarinya ce me matsala tsakaninki da mijinki ga dalili ga dalili ga dalili ita ma sai ta faɗa to wannan waliyan guda biyu da farko zuwa za su yi su samu matar da mijin kowa ya ji maganan kowa a gefe to sai a zo haɗa su guri ɗaya me yake faruwa ne tsakaninku idan an tattauna an ji mijin ne ba gaskiya to waliyin mace ya ce kai wali kaga yaron na fa ba da gaskiya kai abin da za mu gaya ma za ka gyara halinka ku zauna da yarinya nan da Allah ya hore ma ita ko kuma a ba za ka iya ba za ka haƙura da ita idan mijin ne ba gaskiya idan yarinya ne ba ta da gaskiya ce ke za ki miƙa mijinki wuya ki bi mijinki sau da ƙafa ko kuma a ki mayar masa da kuɗinsa ki ban shi kanki sai a raba maganan gida biyu to sai su tattauna ba wai iyayen yara ba ne waliyan ne za su yi ga idan aka yi miji ya ce ba zai dawo ba ko kuma yarinya ba za ta fasa ba to ku waliyan ba ku da dama ku zartar da hukunci sai ku dawo ku kira uban yarinya ku kira uban yaro ga abin da muka hukunci mu kuka sa waliyai a tsakaninku to lamarin ɗan nan naku ba za mu sa yaro ya saki yarinya ko kuma yarinya ta biya abin da za ta biya ta fanshi kanta saboda haka mun yi iya kokarin mu abin da muka yi to in aka kai ga haka to nan gaba uba sai ya kira wadansa wani eh hukuncin da waliyai suka yi fa matar ka saka kudin kawo takarda a bayar a ba wali ya je kai wa dangin su a'a baba ni ba zan yi sai ya ƙarya kake ba ni uban ka bane eh to ba da takarda kudin ai an gaya ma ka kiji idan yaron yana dakirewa to sai a yi dabara sai baban ya ce to je ka naji sai a kira wali ya ce wali eh zo yaron nan fa ni na haife ya amma abin da na gaya masa baya dauka ku je ku kira ya gaban hakimi ga abin da ni ubansa na gaya masa sai a je gun hakimi a kira yaro kai zo ga abin da ubanka me kuka yi da babanka akan wani kaza kaza to shikenan mu ne ubanka kawo kawo takarda idan yaron aka faɗa gaban hakimi a nan ma ya cije ya ƙi yarda to yi kenan sai a gaya iyayen yara kaga saki mai sulhu ne babansa sulhu ne an ƙure maganar sulhu ya ƙare shi kenan nan gaba dole iyayen yaran sai su kai ƙara gaban alƙali sai a rubuta sun ma ci aika yaro alƙali a je duk wannan maganar da abin da aka yi ba ruwansa alƙali zai fara sabon bincike da irin iliminsa in ya bincike gama zai ce to shi kenan kai yaro yarinya ka ni alkali na saka ga takarda na bata daga yau kar mu ƙara ganin ka a unguwansu ko wani abu in yaron kuma yace bai yadda ba zai je ya afil to abu ya zama hau sai je ya afil amma ya afil nan gaba kuma alkali bakin su ɗaya da sama dole a ɗaure yaro dole sa sai ya saki yarinya yarinya za ta gama idda ai komai in ya dawo ya ce yana son matarsa yana son menene alkali sai ya masa lahoce to kawo abin alkhairi ya dauka wa mai kyau a bara ce to kaje ka dinga musu ka dinga musu biyayya unguwar in uban yayi sa wurin ya zo lokacin aure in yace zai baka shikenan ba matsala inda da banka sai a baka sai a yaudare shi haka a kyale shi sai an samu bazawari gobe za a daura aure yi ma zai na ciwo jibi zai ji wancan an kai ta gidan mijin eh ne ba shi da gaskiya idan kuma yarin ya ce ba ta da gaskiya to shikenan su ma dangin su zo sai a bara in abin bai fi karfi ba a yi a waliye waliye karfi sai da izinin uwa da uba in sun yi sun gama ya gagara a je gun in ya gagara a je gun bulam in ya gagara da gun bulam a je gun hakimi in ya gagara a je kotu alƙali ya zartar da hukunci daga nan magana ya ƙare amma idan an yi a junan su ba a je kotu ba to inda rabo yaron wata ran zai biyar inda rabo yarinyar za ta kuma an ya je gaban alƙali ba yadda za a yi daga baya ka aura yi abu ya ɓaci nan ba saba ba idan yanzu a nan surike rike karan sarkin za ka yi gaba alƙali aka dawo aka saki yarinyar da ƙarfi kuma daga baya kana ga za a aura maka ba zai yi ba amma da mara ya sai a yi amma a nan al'adan gurin nan ne in kai ƙaran uban mutum ba yadda za a yi daga baya ka aure yarsa shi yasa ga yadda za a bi layukan da shari'a ya nuna in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in yurida idan suna nufin alhakamani masu hukuncin nan guda biyu islahan gyara in dai da niyan gyara suka je to yi wa fiƙin lahu Allahu Allah zai ba su muwafaka baina huma tsakankanin su baina zauje ne tsakanin ma'aura guda biyu ai ya kadiru huma Allah zai kaddara mu alama huwa ga abin da ya kasance a ɗatu yi wa Allah ɗa'a min islahin na gyara aw birakin ko na rabawa inna Allah domin ubangiji inna Allah kana aliman Inna kabira Allah sanin ubangiji kana alimu Allah masani ne duk abin da kuke Allah yana sane da abin da bayi suke yi bi kulli shay'in ga kowane abu kabiran Allah zai baku labari bil bawadin yadda zai baku labarin badanin ku to kan zawahiri kamar yadda zai baku labarin zahirin ku ne to za mu tsaya nan ko Allah bada lada wanda suke nesa su je gida alfarman wannan annabi namu to jama'a ayin suke farin layi sha ɗaya abinda muka kuskure da rayin sani da karancin ilimi Allah kai mana gafara aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi ka tsora ta- kana ci fashi a kafa uku uku wai ya ga ubangiji bismillah da kulwa kafa uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa bakwai bakwai kowa yayi niyya ya sa bukatun sana alkhairi na ku bukatun da namu bukatun da Allah ya biya mana falaki da nasi dukkan sharri Allah kai mana hijabi kwai almajirin mu da ya rasa guru malam fari a masa bismillah da kulwa kafa uku Allah ya kai masa Allah ya sa ya huta dalilin zaman da muka yi Allah kai masa gafara malali shafshin mahaifiyarsa ta rasu bismillah da kulwa kafa uku uku Allah ya kai mata bismillah da kulwa kafa bakwai sauran jama'a da yan uwa da yayi suka rasu Allah ya musu gafara mu ƙara li'ila fi kafa bakwai bakwai dukan shari Allah ya kare mu alfarman wannan wata mai alfarma rigingimin da yake faruwa a ƙasar nan da Allah ka ɗauke su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abin da yake faruwa mai duguri da yammacin ƙasar mu gaba ɗaya duk wani abu da zai zama alkhairi ko sharri Allah mu roƙe ka duk wani sharri Allah ka ɗauke shi duk wani alkhairi kuma Allah ka bayyana mana shi Allah ka sa ƙasar mu ya zauna lafiya alfarman wannan annabi namu kursi kafa bakwai bakwai Allah ba mu kariya da kariyarsa dardin annabi Muhammadu bishiyar da ulwa kafa ku ga malamin namu alai malam sabiu da iyalansa Allah ka ji kansa zuriyar da suka rasu Allah ka musu gafara dalilin wannan wata ka ba mu dama mu faranta wa iyalansa rai bismillah da ulwa kafa uku ga mahaifin namu Allah ya kai masa kakanninsa na bangaren uwa da bangaren uba Allah ka isar musu bismillah da kulwa kafa bakwai jama'a musulmi maza da mata mumune maza da mata tun daga annabi adamu zuwa yau Allah ka ji kansu Allah kai musu gafara jama'a ƙara fatiya kafa bakwai bakwai ƙara falaki da nazi dukkan sharri Allah kai mana hijabi ka ƙara fatiya ƙafa uku uku fatiha da salatul fatihi